أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أئمة الشفيع بني لنا بهذا المحضر ونتعاطي فيه من لذة تأتينا بالظفر الحمد لله za mu ci gaba a wannan karatu na tafsiri na shirya tafsir na maulan mu shaidu islam da tsaratun ana malar jibrahim ya tsira da allahu ta'ala yau mana uku kenan ga watan a zulhijja hijira ta 1444 wanda ya daidai da nau ga wata ma ake yau aka yi 22 ne ko? ko 21 wata 21 21 ga wata na shidda miladiya ta 2023 da za mu ci gaba muna cikin tafsiri na aya wadda suke cewa وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما to mun fassara wannan ayan kamar mu shiga bayani lokaci ya yi halin shi wato a maulama shirin islam a tsarar ana alhaji ibrahim ya sarrafa allahu ta'ala ya ce allahu tabaraka ta'ala khalaqa insana wa ja'alahu ala hadhihi sura allah tabaraka ta'ala ya halicci mutum sai ya sanya shi a wannan surar tashi inna allaha khalaqa adama ala suratihi allah ya halicci annabi adam a wata surar shi ya zo a cikin hadisi ana bi hurairata a anin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abu hurairah ya karbo daga annabi sai ya da mutu Allah tabbata gare shi kala yace khalaqallahu adama ala suratihi Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta annabi adama a surarsa tuluhu situna zira'an tsawon shi zira'i 60 ne zira'i ya gani zira'i 60 falamma khalaqahu qala izhab fa sallim ala ala ulaika ulaika nafar da Allah da zai sai ce mai je ka yi sallama a ta wa'ancan mutanen min al mala'ika na wa'ancan jama'an na wa'ancan jama'an na daga mala'iku julusu wanda suke zamane fastami ma yuhayyunaka fa innaha tahiyatuka wa tahiyatu zurriyatik kashi abin da za su gaida ka da shi ita wannan gaisuwar da za su ma ita ce gaisuwarka da zuriyarka fakalu fakara sai ce assalamu alaikum ya musu sallama ake amince Allah ta fata gare ku fakalu assalamu alaika wa rahmatullah sai suka ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ta rahmatsa fasadu wa rahmatullah sai suka kara wa rahmatullah wa kullu man yadkhulu jannata ala surati adam duk wanda zai shiga aljanna zai shiga ne a bisa suran annabi adam adam ala surati adam falam yazal falam yazal khalqu yankusu ba'adu hatala tun lokacin halitta ba su gushe ba suna tawaya suna ragewa har yanzu ya ga mutum duka yanzu mutum ya yi kokari ba wani ya zirai uku ko zirai uku zirai haka wata ganin daga gwiwan gwiwan hannu zuwa karshen yatsuri to ka shi ne har guda sittin lokacin halitta ana haka aka ke zuwa to mutane suna ragewa suna ragewa har yanda ake yanzu mayyazahu an sa'ir al-ashiya bi anna lahu aqlan Allah tabaraka wa ta'ala ya bar ya mayyaza ya bambanta annabi Adam da sauran halittu da cewa shi yana da hankali walahu basaran kuma yana da ido nafizar wanda mai zarcewa gani mai gani da kyau laisa basaruhu kabasar kabasar kabasar al-haywanat idan shi ba irin idanun dabbobi bane anta tafsuru wal haywanu yabsur kai dan adam kana gani dabba ma tana gani walakin sai dai an ta tabturu wa tumayyizu ma ma tubtiru kai kana gani kuma kana bambance abin da kake gani a su kawai dabbobi ko nuwarsul bula suke gani wannan kawai kana gari baki hori da baki kawai wannan kallo kalaluwa da adam nake gani wani kalaluwa haza haza insanu kai kana gani haza insanu wannan mutum ne haza hajarun wannan dutse ne haza shehun akhafu wannan abin da nake jin tsoron sa haza shehun uhibbu wannan abin da nake son shi haza shehun arifu wannan abin da na san shi هذا شيء لا أعرفه وانا أبني وانا بنسانش با هذا أبيض هذا أسود وانا واريني وانا بقيني وله سمع كذلك نافذ يسمع haka nan mutum yana da ji mai zarcewa wanda yana ji ji ne wanda ke jin yana rarrabe saututtuka hadhihi lugha lughatun a'rifuha mutum zai ji wannan wannan yare ne wanda na san shi wa lughatun la a'rifuha wannan yare ne wanda ban san shi ba hadha kalamun yutawajjahu ko yatawajjahu ilayya wannan magana ce wanda ake fuskanta wasu fuskanta ta da ita hadha kalamun tuhibbuhu wannan magana ce wanda kake santa hadha kalamun la tuhibbu wannan magana ce wanda baka santa kalamun yahtaju li jawabin wannan magana ce wanda take bukata amsa la yahtaju li jawabin wannan magana ce wanda ba ta bukata amsa wa qalbun yumayyizu kull shay haka nan Allah ya yi mutum zuciya wanda take bambanta tsakanin dukan komai wa aqlun yudriku kull shay hakan Allah ya mutum hankali wanda yake riskar dukkan komai falamma kana insanu bi hadhihi sura dan adam da ya kasance da wannan surar kana min haqqihi an ya'rifa Allah tabaraka ta'ala to sai kasance a haƙƙin sa ne tilaskin shi ne ma ya san Allah tabaraka ta'ala biduni wasilatir rusuli ba tare da tsani ba na manzanni لأن الإنسان يعلم بعقله أن كل صنعة لا بد لها من ثاني domin shi ɗan adam mutum ya sani da hankalin shi cewa dukan wani abin yi to ba makawa akwai wanda yi shi din kaga wani abu an yi shi to ka san akwai wanda ya yi abu a sana'atu la ta komu illa bisani wata sana'a wani halitta wani abin yi baya tsayawa baya tabbatuwa sai da wanda ke yin shi zara'a bina'an in da adam ya ga gini ya alamu annan hunaka baniya to ya san akwai wani magini wanda ya sa ya wannan gini hatta al-hima ka hatta da jaki ma jaki wannan ne allazi la aqala inda wanda bai da hankali idza atatu darbatu in duka ta zo mashi ya ji bugu farra min jihati darbati sai ga ya gudu daga wannan inda inda ya ji bugun daga nan zai gudu inda inda babu bugu ya lamu anna hunaka bariban ya san kai akwai wani mai kisa akwai mai duka daga nan wajen to sai ya gudu ya bar wannan wajen Allah lamma arrafana bi nafsihi awwala ma qala Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanar da mu kanshi farkon abin da ya faɗa kamar fi suratul nahl kamar da zuwa cikin suratul nahl khalaqa samawati wal arda Allah ya halitta samai da kasai yace kuma khalaqa al insana min nutfatin Allah ya halitta dan adam daga gudan mani man nazara fi samai wal ard wanda ya duba zuwa sama ya kalli kasa wa nazara fil insani ya duba zuwa mutum ya alamu anna hadhihi san'a la budda laha min sani to ya san da lalle wannan halittar ba makawa tana da wanda yi ta idan kana aqluna yuwassiluna ila ma'rifati ila ma'rifati anna hunaka ilahan kenan hankalinmu yana sadar da mu zuwa sanin cewa akwai kai akwai lalle Ubangiji wanda shi ne ya halice mu. Allah hulaka ilan cewa cananka akwai wani Ubangiji wanda ke shi ne abin bauta. Walakin sai dai ma'arifatu zalika, ma'arifatu zalika ila bi sifati wa asma'i wa fa'ali wa ma'arifatu amri wa nahyi wa azabi wa na'imi wa ridahu min ghadabi hadha law lam ya'ti al-anbiya wa la yatadi ilayhi ahad. Sai dai sanin Allah da sifofin shi da sunayen shi da ayyukan shi da sanin horon shi abin da yake umarni da aikata shi da abin da yake hani a bar shi da sanin azaba da shi da ni'imar da da ni'imar da yawa masoyan shi tanadi da yarda Allah me yarda Allah me hushin Allah me yake kawo yarda Allah me yake kawo hushin Allah azaba Allah duka wannan wannan ba ta yiwa mutum ya san shi dole sai dai da zuwan annabawa ba ta yiwa mutum ya shiryu mutum ɗaya ya shiri zuwa wannan dole sai sai sai da aiko annabawa zuwa gare shi la yumkinu an al-aqra yudriku shari'atan bila nabi ba ta yi wa hankali ya riski shari'ar Allah ba tare da annabi ba فلهذا سبب أنني آه لو لم يأتي الأنبياء والرسل da annaba da manzanni ba su zo ba ba yumkinu na anna abu dalla tabaraka ta'ala da ba zai yi ba mu bauta wa Allah tabaraka ta'ala wa in kana yumkinu na anna arifa wujud Allah tabaraka ta'ala ko da dai tana yi wa mu san mu san da tabbas akwai Allah tabaraka ta'ala mu san da samu Allah wannan tana yi wa musamman hankalin mu ya kai ga mu gano cewa akwai Allah to amma ba za mu iya fahimtar ibadan ba fa arsala rusula qat'an da hujjati ayyi muhtajin bil jahil sai Allah tabaraka ta'ala ya aiko manzanni saboda yanke hujja ga dukkan wanda zai kawo hujja da jahilci sai a ai ban sani a sai Allah ya aiko manzanni al'ana idza waqa'a insanu fi kufrin aw dalalati yanzu mutum ya abu cikin kafirci ko wani bata wa waqafa bayna yadi Allah tabaraka ta'ala ya tsaya gaba ga zatin Allah tabaraka ta'ala in da ajahalan in yayi da'awan jahilci cewa yana cewa ai shi bai sani ba qala Allahu arsaltu rusula Allah sai ce mai ba aina ai goma zai wa ba da rusuli baqiyal ulama bayan manzanni sun shude maluma sun wansu wal ulama warasatul anbiya su ko maluma su ne magada annabawa wannan ya zo a cikin hadisi ana ana bi darda ana bi darda qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kaura da sahabu manzo Allah mai girma Abu Darda ya Allah tabbata gare shi ce na na ji manzo Allah ya da mutum Allah tabbata a gare shi yana cewa ma man salaka tariqan yabtaghi fi ilman duk wanda ya shiga wata hanya yana neman wani ilimi a cikin wannan hanya sai aka nakarar da hanya aka ce wata hanya ba sai makaranta ta muhammadiyya ba wata hanya dai ya tafi su fi ilman yana neman kuma wani ilimi a ciki shi ma ba a ce sai ilimin sanin addini ba lalle ilimin sanin addini shi ne na farko addinin ka ka san addinin ka dole sai ka yi sallah sai ka yi tsarki sai ka yi arwallah sai wanda duka dole ne a ce ka yi su akan sani ka nemi wannan sani ka sani to amma ilimi ma saboda darajar shi a wannan abin da ake fahimta cikin hadisin nan duk wanda ya kama hanya ta neman sani ko wani irin sani ne salakallahu bi tariqan ila aljanna Allah zai shigar da shi wata hanya zuwa aljanna wa innal mala'ikata la tadau ajini hata ridan ko rida'an li talibin ilm sai dai lalle mala'iku suna shimfudar da hukamukin su saboda yarda ga neman ga mai neman ilimi wa innal alima la yastaghfira lahu la yastaghfira lahu lalle shi malami la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ard wanda suke cikin samai da suke cikin da wanda suke cikin sai kenan mala'iku suna nema mai gafara hatta al-hitanu fil ma'i har kiwayen ma da suke cikin ruwa suna nema mai gafara wa fadlul alimi ala al-abidi fifiko na masani akan wanda shi mai ibada ne amma shi ba bai da sani ka fadlul zakamari ala sa'il kawakibi tamkar fifikon wata ne afta sauran tarmamu innal ulama warasatul anbiya manzara sallama ce su lalle maluma su ne magada annabawa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman su annaba ba su ga ba su bar gadan dinare ba ko dirham ba kuɗi ne suka bari ba innama warasul ilma abinda suka bar gado suka bari gado shine ilimi faman akaza bihi akaza bi hawlin wafir duk wanda ya riko da ilimi to lalle ya yi riko da rabo wanda yake cikakke fa qata bi zalika udra udrahum Allah tabaraka ta'ala ya ce na aiko manzanni bayan manzanni kuma malama sun wanzu su ko su ne magada annabawa da wannan Allah sai yanke hamzarin masu cewa a aini ban sani ba kenan mutum ya tashi ya nemi sanin ya zama dole na'am sai mu je lakin na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بإلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بإلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد سيدي الله ينا شهيدا نزل wannan ta sauka ne lamma su ila yahudu an nubuwati sallallahu alaihi wasallam fa ankaru da aka tambayi yahudawa annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam wai Allah ko anya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai suka tambaye su wai anya ko annabi ne wannan sai suka yi musu suka ce a ba annabi bane ja al kufaru lir rasul sallallahu alaihi wasallam qalu kafirai suka zo jan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce man yashhadu laka ala nubuwatika wa ulama'ul kitabaini kullum ankaru nubuwataka aina shahid waye zai ma shaida akan cewa kai annabi ne afsa annabcinka alhali ko malama masana littafin nan guda biyu injila da tora yahudawa da nasaru duka sun yi musu sun ai sun yi musan annabcinka wa me shaida ka me shaidan ka qala allah ta allah tabaraka wa ta'ala ce lakin allah ya shahadu a in su ba su shaida ba sai dai allah ya shahadu yana shaidawa in abau an an yi addu shahadat in sun kisa bayar da shaida fallahu yubayyinu nubuwataka bima anzala ilayka Allah yana bayyanar da annabcinka da abin da ya sabkar zuwa gare ka min alqur'ani almu'jiz na daga alqur'ani wanda ke gagarau ne wannan ko na kamar yadda zamu gani anzalahu bi ilmihi Allah ya sabkar da shi da sanin shi aliman bihi yana mai sanar da shi Allah tabaraka wa ta'ala kullu nabiyyin ba'athahu yatrinu bi isatahu bi isa'i mu'jizati kowane annabi Allah ya yi koshi Allah yana hada yana hada shi da wata mu'jiza yana hada aiko wannan da ya masa da wata mu'jiza da bashi wata mu'jiza ai sai ce ma gagarau abinda kuka ce to in kai annabi ne maga aya me dalili sai ya zo da shi abinda kowa bai iya ba to haka tilkal mu'jiza taqumu maqama أن الله قا... أن الله قام وشهد لهذا النبي بسر wannan mu'jizar da Allah zai aiko tare da ta tana ita ce za ta tsayawa amsa cewa Allah ya ya tsaya yana shaida a amsa wannan annabin da gaskiya cewa shi ya aiko shi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam udiya min al-mu'jizati ma lam yuta nabiyyu qablahu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi na daga mu'jizoji abinda bai bayyana wani annabi ba gabanin shi tilkal mu'jizatu hiya shahadatu llahi lir rasul sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jizojin da Allah ya bayar annabi sallallahu alaihi wasallam sune shaida absa annabcinsa sune sune shaida absa shi shahadatu llahi ita ce shaida Allah ga manzo Allah ya da manzo Allah tabbata gare shi ko manzali suna zawa da mu'jizoji amma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi babu wani annabin da ya zo da ire-iren wannan sai da ya rage gare mu mutum ka nema ka sani ko ko mutum ya tsaya kana naka nema kan labari ba ba san da annabi yana da mu'jiza ba har ya kai wani kullum na tana wani dan wani ba mu labari ya yi tahiya sun tahi nan hanya da wara ne yake ba mu labari ke sai suka motsa da wani kirista sai kiristan ke cewa ni abin da ya sanya ni bin imani da addinin ku ba a wani sani bin imani da muhammad ba sallallahu alaihi wasallam yace saboda bai da miraki yace kaga annabi isa yana da miracle ita ce mu'jiza bai da wani ababen mamaki irin wani kaga shi ko annabi isa yana da yana da mamaki yana ababen mamaki abun mamaki kaga yanzu wannan kirsa ne amma yana zama cikin musulmi bai ma san ne abun mamaki na annabi sallallahu alaihi wasallam kamata ya ce musulmi haka sai a tambaye shi wani me mu'jiza ya zana mu'jiza goma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ko ko sheda ba ya zana su musulmi a cikin mu'jizojin da sun yi dubu yau na annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizojin annabi abubuwan mamaki na annabi sallallahu alaihi wasallam ga sunan ba iyaka sai dai baka tana da annabi ba da ka tana da annabi sallallahu alaihi wasallam komai nashi mu'jiza ne tahiyya shi yana takawa in ne taka in akan yashi ne ana ganin ba a ganin san shi in dutse ne ana ganin san shi in kallon shi ne yana ganin baya kamar yadda ke kallon gaba in ga shi nan in cikin rana ne ba a ganin inuwa shi in magana ce abin da ya wuce za a buga shi nan an gani in bisa ka abu da ya yi toho ya shi a cikin rijiya da ruwan ba shawa sun zama masu daɗi komi na shi mu'jiza ne komi na shi salasa mutanen wani sun zama da shi ma mutane masu wani cike da jahilci mutane masu binne 'ya'yansu an aiwa ma iya mace saboda kawai gudun kunya sai ka da ranta za ka yi rami ka binne ta wa'annan da suka haɗu da shi sallallahu alaihi wasallam sai suka zama har yau ana kokarin a koyi irin siyasa ta su da hankali ina su har yau ana ana a koyi zama da su to wannan mu'jizoji na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba iyaka amma kai da kuma mu'jiza ta sa albarka duk a gashi nan ku cikin komi abinci a kawo kawai ya ya sa hannun shi sai ya ishi mutum dubu ruwa yan kaɗan ya sa hannun shi ko a ga ruwa suna buga daga hannun shi ga sunan an yi so da yawa to wannan shine annabi sallallahu da mu'jizoshin da Allah ya turo da shi babban mu'jiza wannan alqur'ani wanda gashi nan shekara iya da shekara dubu an kasa a canza komi ya shi ba a ba a iya a bata shi ba a iya canza shi abin da ya wadi da abin da ya wadi zai zawa wanda lokacin ya zo yi an an gani ya ba mu labarin dubunnin shekaru na wanda suka wuce tun daga annabi adam tun kuma yana ba labari har abin da za a tarra aljanna da wuta gashi nan dai mu'jiza wanda kuma yace in akwai wanda suka isa an zo ya zo lokacin da ake ta maka da fasaha ne iya magana ana yi to duk in mutane suna iya su zo su kawo daidai da sura guda ɗaya tashi sura ko ma wace ce mafi gajarta sura ta alkurani ta ce ina a tsena karkausar aya uku ce dukan kalma goma ke a cikinta mutane su wanda masu ji da iya maganan nan su zo su tara su yi magana irin wannan kama wannan suka kasa to wannan ya ishe mu'jiza amma shi wannan saboda bai sani isa saboda shi saboda annabi bai da bai da mu'jiza saboda haka shi bai imani bai imani da shi ba da ma ya tsaya lura duka mu'jiza hatta annabi san alaihi salam duka mu'jizojin annabi ne sallallahu alaihi wasallam تلك المعجزات هي شهادة الله للرسول صلى الله عليه وسلم فلهذا لا يتأتى من عاقل أن ينكر بمحمد ويؤمن بنبي saboda haka ba ta yiwa a ce ya yi a wajen wani mai hankali ya yi mutan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da gaskiya da wani annabi kamar yanzu shi wannan mutumin da yake ba labari in dai zancen mu'jiza ne ba ta yi ba ai in samar da mu'jiza ne ko ya bada gaskiya da annabi sa to ba zai ba za ta taba yiwuwa ba a ce ya bada gaskiya da annabi sa kuma ya ga bada gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam لأن لأن الأنبياء كلهم لأن الأنبياء كلهم حجتهم إنما هي المعجزات domin annaba su duka baki da su hujjar su ita ce mu'jizoji wa huwa ata bil mu'jizat shi ko annabi sallallahu ya zo da mu'jizoji fa kaifa yukfaru bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam وكيف يكفر لمحمد صلى الله عليه وسلم من أراد أن يصدق بنبي غيره يكفر كده تايا wanda ke son wanda ke so ya gaskata wani annabi wanda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ta yaya zai kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi wancan wanda zaka gaskatawa mu'jiza ce zuwa ita to in dai mu'jiza ce annabi ke zuwa a bar gaskiya da ita to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da mu'jiza dole ka bar gaskiya da shi wa idza taqada wa idza taqada insanu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam laysa bi nabiyyin in wani mutum ya yi itikadi cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi bane ba to ulama ko ko na'am alima kullu man shahada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam وتأثيره في العالم أنه أفضل من الأنبياء دوتو دوان دا يهانرش دوان دا يجا وانزا الله صلى الله عليه وسلم يجا تأثير دا النبي صلى الله عليه وسلم يجي أتيكن دنيا تو يا تبتا سوا شي النبي صلى الله عليه وسلم شيني مفي في سن أنما وما بكلا ما كوي ألقى شيني النبي إن لم يكن نبيا نرى رجلا أفضل أفضل من جميع الأنبياء in ka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzo ba annabi bane ba to lalle mun ce mun ga mutum wanda ya fi annabawa baki da da zai fi a ce annabi sallallahu alaihi ba manzo bane ba to lalle da ya kasance mutumin da ba manzo ba amma wanda ya yi annabawa baki da saboda abin da ya zo da su da shi annabawa musu da shi ba sallallahu alaihi wasallam wal mala'ikatu yashhaduna laka in wannan sun ce su ba su shaida ba to haka nan mala'iku sun shaida gare ka kullul mala'ikatu yashhaduna alla ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah dukan mala'iku suna shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzo Allah ne sada manzo Allah tabbata gare shi wa kafa billahi shahida kuma shaidan ma Allah ta isa Allah ya isa ne shaida anta ganiyun an shahadatul mala'ika irin wannan dai ya zo a cikin tafsiri an karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas ya da tabbata gare shi ƙara da kala ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'atun min al-yahudi wa'ansu jama'a nan daga da yahudawa sun shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inni la a'lamu wallahi annakum la ta'lamuna anni rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ni lalle na san cewa ku tabbas yace wallahi na san ku kun cewa ni ma'aikin Allah ne fa qalu ma na alam zalik sai suka ce a ba mu san wannan ba fa anzala Allahu azza wa jalla lakin Allah ya sharri ma anzala ilayka anzala bi ilmihi wal malaikatu sharri Allah ta gado na ya cewa a sai dai Allah ya shaida cewa lakin Allah sharri ma anzala ilayka da abin da ya sabkar gare ka anzala bi ilmihi ya sabkar da shi ne da sanin shi shi lalle tabbas shi ne sabkar da wannan wani mala'ikatu sharun haka nan mala'iku suna shaida akan wannan wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa mai shaida an tagani an shahadatul mala'ika a kai manzo Allah ya da manzo Allah tabbata ne kai mawadaci kake ka wadata ma daga barin shaida ta mala'iku li'anna Allah kafika wa hatu domin Allah ya isa maka kuma ya isa maka shaida Allah ta isa shahida Allah annahu la ilaha illa Allah لا إله إلا هو والملائكة وقل الإيمان Allah tabaraka wataala ya shaida cewa babu abin bauta daga gaskiya sai shi da mala'iku su ma sun shaida haka hakan nan mazuwa ilimi sun shaida amana rasul ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun hakan nan manzo shi kanshi ya shaida ya ba da gaskiya da abin da Allah ya sauka zuwa gare shi daga ubangiji shi haka nan mu'mini sun ba da gaskiya da abin da Allah ya saukar ubangiji a zuwa ga manzon shi sun tabba tabbas sun ba da gaskiya daga Allah yake awwalu man shahida bi wahdaniyati Allah huwa Allah tabaraka ta'ala farko wanda ya shaida da kadaituka Allah tabaraka ta'ala shine Allah da kansa tabaraka ta'ala wa awwalu man amana bi rusuli farko wanda ya ba da gaskiya da manzani huwa rasul sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad ya da mutum Allah tabbata a gare shi wa ulul ilmi ba'dahu sannan mazuwa ilimi bayan shi sunan rasul sallallahu alaihi wasallam an afdalil amali an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene mafificin ayyuka kana ilm manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilmi qalu sai suka ce nas'alu anil amali wa tujibu anil ilmi ya ma iya Allah muna tambaye ka daga aiki wani aiki yayi kai kana ba mu labari kana kana ba mu amsa da ilmi kana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna lil ilma yanfa'u ma'ahu qalilul amal wal ja'lu la yanfa'u ma'ahu kathirul amal shi ilimi ɗan kaɗan na daga aiki yana amfani tare da shi inda akwai ilimi aiki kaɗan sai ya amfani wal jahalu la yafu ma huwa kasirul amal shi ko jahilci tare da shi ko an aiki mai yawa sai ya kasance da ya amfani ba sai ma ya zama sai ma ya zama banna to wannan ya zo ta cikin wata riwaya afdalul amali al ilmu billah mafi fitan ayyuka shine sani sanin Allah innal ilma yanfa'uka ma huwa qalilul amali wa kathiruhu ilimi yana amfana ka in tare da shi ya kasance akwai sani kaɗan in ya kasance shi sani yana amfana ka in ya kasance tare da sani na akwai aiki ɗan kaɗan ko mai yawa wa inna jahala la yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa la kathiru shi ko jahilci bai amfana ka in ya kasance tare da kai ko ko tare da shi in akwai aiki ɗan kaɗan ko mai yawa duka bai amfana ka na'am innal ladina kafaru innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan بعيدا
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا تنجوا عند سكي كافرتها بالله تعالى وصدوا وصدوا الناس suka taushe mutane suka kakkare mutane an sabilillahi daga barin tafarkin Allah dinin la islam shine addinin musulunci jikatinihim na aji muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum yahud da ɓoyewansu sifofi kyawawa na annabi sallallahu alaihi wasallam suka cikin littafansu a wahumu da yahudu sune yahudawa sune masu wannan aikin kazzallu dalalan ba'ida wannan sun bata bata wanda yake mabayyani ko kuma dalalan ba'ida bata wanda yake mai nisa alal haki daga barin gaskiya innal ladzina kafaru إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا هذا الريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إن الذين كفروا سندي وأن سك سك إن الذين كفروا بالله وأن سك كافر شيما الله وظلموا kuma suka zalunci nabiyahu annabin Allah bi kitimani na atihi da ɓoye sifofin shi lam yakuni la wajha yaghfira lahum Allah bai kasance dan ya musu gafara ba Allah ba zai musu gafara ba wala li hadiyahum tariqa kuma ga Allah bai kasance ba dan ya shiryar da su zuwa wani tafarki wata hanya mina turki daga cikin hanyoyi illa tariqa jahannama ba hanyar da za a shirye su sai hanya daya ita ce hanyar jahannama a tariqul mu'adda ko mu'addi ilaiha ita ce hanya mai kaiwa zuwa jahannama ashe akwai hanyoyi masu kaiwa aljanna hanyoyi na kwarai turuk amma su waɗanda suka yi zalunci suka kafirci suka zalunci annabin Allah su ba a shirya da su wannan hanyoyin ba hanyoyi masu kaiwa inda Allah yake so su kai ma hanyoyin shirya sai dai hanya ta fata sai dai hanya mai kaiwa jahannama khalidi na fiya suna masu muƙaddari na rukulun abin ƙaddarta dawwama fiya a cikin wutan cikin jahannama iza da kaluwa in suka shige ta abadan har abada wa kana zalika alillahi yasira wannan abu ne a wurin Allah hayyinan mai sauki ya ayyuhan nasu ko يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا يا أيها الناس يا يا أهل مكة يا مزوا يا يا متانا مكة Qur'ani yana sabkani lokaci wannan lokacin yana sabkani a Makka akiya kamar da mutanen Makka ake amma da mutanen duniya baki daya ke karja akumar rasulu hakika manzo ya zo muku Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammadu ya da musu Allah tabbata a gare shi bil haqqi da gaskiya min rabbikum daga ubangijin ku fa aminu bi to ku ba da gaskiya da shi waqsudu khairan ku niyi alheri lakum a gare ku aminu bir rasuli waqsudu khairan ku ba da gaskiya da manzo kuma ku niyi alheri au aminu bir rasuli ko ku ba da gaskiya da manzo yakun khairan lakum wannan sai kasance shi ne alheri gare ku ba da gaskiyan da shi mimma an tufi daga abin da kuke cikin shi na da kafirci wa in takfuru in in takfuru bi in kuka kafirce da shi kuka kafirce masa fa inna lillahi ma fi samawati wal ard to ku sani abin da ke samai da kasai baki dai na Allah ne mulkan wa kharqan wa abidan mallakan Allah ce halittan Allah ne baki daya bayin Allah ne baki dayan su fala yadurru kufrukum kafircin ku baya cuta ma Allah da komai tunda lokacin da za ku kafa sai ma Allah duk abin da ke cikin sammai da kasai nashi ne baki daya wa kana Allah aliman bi khalqihi Allah ya kasance matani ne da halittarsa hakiman gwani bi sani a cikin halittarsa ya amin kitabi يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينهم غير الحق ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتم خير لكم ان الله ان ان انما انما إنما الله إنما الله إله انما الله اله واحد سبحانه أن يكون له سبحانه انما الله اله واحد سبحانه سبحانه ان يكون له ولد ما- أها.
ولد له ما في السماوات
إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون سب- سبحانه أن يكون له أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يا أيها الناس يا يا أهل الكتاب دي الله تبارك وتعالى يا قوم زوال تاي أهل الإنجيل ما أبوتا إنجيلا لا تغلوا كبوا يغلوي كبوا يششي لا تتجاوزوا الحد تركوا تيتر إياكا في دينكم أتكين دينكم la tartakibu guluwan fi dinikum kar ku aikata wani abin da yake shishigi ne a cikin addinin ku wala taqulu allahi illa alhaq kar ku yana ma Allah sai gaskiya in dai abin za ku yi dangance da Allah ku faɗi gaskiya in illa alqawl alhaq wato sai dai faɗa ta gaskiya min tanzihi an shariki wal walad na daga tsarkake Allah da duk wani abokin tarayya ko da inna man masihu shi ba kowa ne almasihu ba isa ibn maryama shi wato isa dan maryama face rasulullahi ma'aikin Allah ne wa kalimatuhu alkaha ila maryama kuma kalmarsa ce alkaha ai ausalaha da ya sadar da ita ila maryama zuwa maryam wa ruhun kuma muzuruhin ma'abucin ruhi ne ma'abucin rai ne minhu da gare shi min Allah tabaraka ta'ala daga Allah tabaraka ta'ala isa alayhi salatu wassalam ibnu li maryama shi isa dan maryama alayhi salam alayhi salatu wassalam da ne ga ita maryama alayhi salam hamalatu ta ɗauki cikin shi wa wada'atu kuma ta ajiye shi ta ajiye shi ga sa'irin nisa'i ta makarar sauran mata wa arda'atu kuma ta rene shi rasulullahi arsalahu Allahu rasulan ka sa'ir anbiya kuma shi ma'aiki Allah ne Allah ya aiko shi kamar sauran annabawa kamar sauran manzanni kamar sauran kasar anbiya wa rusul kamar sauran annabawa da manzanni wa kalimatullahi kuma shi kalima Allah ce ne annahu sadara min kalimatin faqat domin shi ya zo ne daga kalima kawai bila abin ba tare da uba ba wa ruhun kuma shi ruhi ne zu ruhin minhu ma'abucin rai ne daga gare shi hazihi idafatu tashrifin da aka ce ruhun lahi ruhin Allah wannan rabawa ce ta darajantawa ta bashi daraja kawai laisa kama za'amu annahu lamma kana ruhan min Allah iktasa zalika an yakuna juz'an min Allah fa huwa inda ba wai kamar yadda suka raya bane cewa shi da ya kasance ruhi na Allah ruhi daga Allah kenan wannan yana hukunta cewa shi wai wani yanki ne daga Allah kenan shi ɗa ne ma na Allah wal iyaz billah kana inda rashid gulamun nasarani wajen harun rashid ɗaya daga cikin sarakuna khalifofin musulunci na banul abbas daula ta abbasiyawa a wurin shi shi khalifan nan yana sarkin musulmi a lokacin akwai wani banasare kana tsabiban yaro ne amma likitan lahu ya kana tsabiban lahu shi ne likitan shi wa bari an fil ilmi wa sana'ati amma wannan yaron ya kware a cikin ilimi da kuma wannan aiki na likitanci sahabahu rashid kathira sai yana khalifa harun rashid sai ya so wannan yaron ya so shi so da yawa wada'ahu ila al-islam ya kira shi zuwa musulunci ya musulunta umtana sai ki yake musulunta wa kullama da'u ila al-islam umtana ko da yaushe ya kira shi ya musulunta sai ki yake musulunta wa yawma min al-ayyam qala hu rashid wata rana ne cikin kwanuka sai shi harun rashid ya ce ma wannan yaron ala inni awaddu annaka takunu musliman wai saurara ba ni ina so ka kasance musulmi ne falau kunta musliman da ka kasance musulmi fa'altu laka kaza wa kaza wa kaza da ka zama musulmi da nama kaza nama kaza nama kaza alkawali irin na sarakuna qala lahu sai ce mishi tamna wani miyan islami ayatun fi kitabiku abin da ke hana ni musulmi ta wata aya ce daga cikin littafin ku littafin ku ku musulmi alqur'ani kenan to ayyidu ma zahabtu ilayhi wannan tana karfafa abin da nake zuwa gare shi qala hur rashidu wa mahiya sai hadu shi ce mai to wata aya ce wannan qala sai ce inna man masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatu wa kalimatu alqa ila maryama inna man masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatu alqa ila maryama wa ruhun minhu yace wannan wannan aya ce ai ai almasihu a lalle sande almasihu isa dan maryama ma'aikin Allah ne kuma kalimar sace wadda ya jefa ta ya sadu da ita da Maryam kuma ruhi ne daga gare shi ruhi ne daga gare shi alqur'ani ya kulu inna isa ruhun min yace alqur'ani yana cewa ai ya isa ruhi ne min Allah daga Allah wa hadha yaktabi annahu juz'un annahu juz'un min Allah kenan wannan yana hukunta cewa tunda ruhi ne daga Allah kenan wani yanki ne daga Allah wala yasibu zalika illa idza kana waladan lahu wannan ko ba zai inganta ba sai in ya kasance ɗa ne gare shi in shi shi wannan wannan matashi wanda ke balasari fa tahayyara rashid shi sarki shi ma sai ya rude wa jama'ar ulama fa ta'alam ya tara malama ya tambaye su qalu da suka ce mai qadima huna hujjajun min khurasan yace anan wurin akwai wa'ansu alhazai wanda suka zo daga khurasan khurasan tana cikin iran yanzu wa fihi ma'alimun bi tafsir alquran cikin sa akwai wani malami masani da tafsirin alqurani la buda an yakuna inda hu jawabu su'ali ba makawa in Allah ya rawaye shi akwai amsa amsa tambayarka fa arsalu ila ila ila Husayn bin Ali al-Marwazi suka aika zuwa wani malami mai suna al-Husayn bin Ali al-Marwazi fa ta sai yazo qala lahum sai ya ce musu ma hadhihi shuba allati alqa ala adu alayha al-adullah yo wani irin shuba ce wannan wanda makin Allah ya ce wa mun ita wannan shuba wani abu mai rikitarwa tafakkara sai tunani kala sai ce shi malamin da aka rikida da wannan abu aka da mai ga abin da ya ga abin da wannan yaro bace sai tafai sai tunani da ya tunana sai ce sabaka fil azali anna hadha su'ala ya qawli fi majlisika wa laysa indi jawabu al'an ya riga ya gabata a tun azar cikin sanin Allah cewa wannan tambaya za ta abku gare ni a mazaunin kai sarki kuma ya kasance ba ni da amsarta yanzu ba ni da amsarta walakin alayya Allah akula wala ashraba hatta uaddi haqqal uaddi alhaqq alladhi huwa alwajib wa shawab an hadu shuba yace na dora maka na na nazarta maka na bazan gaban nan bazan ci abinci ba bazan sha abin sha ba har sai na san sai na bayar da haƙƙi na ba da amsa ta wannan tambayar wato ta wannan shubha wannan rikitarwa iftahu li baitan yace kawai a daga mun kowa a sa nan da wannan daki fa fatahu lahu baitan sai aka sa shi cikin wannan daki fa ughli fa ughli kalbaitu alayhi sai aka rihi daki akan tagare shi aka sa shi cikin daki aka rihi daki wa qara alqur'ana min awwalihi ya dauko karatu qur'ani tun daga farko tara ya tunu qur'ana bi tadabbur yanzu yana karanta alqur'ani da tadabburi da lura hatta wasala ila suratul jasiya har sai da yazo cikin suratul jasiya inda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa huwa allazi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah shine wanda ya halitta ya hore muku duk abin da cikin samai da kasai baki daya minhu daga gare shi fa qala sai ce iftahu iftahu an iftahu an bude mun kowa ku bude mun kowa fa kad wajadtu jawaban na samu amsa fa fatahu sai suka bude kowa fa akhbara al-gulama sai ba wannan matashin amsa ya ba shi labari wa kala wuce mai in kana wa ruhun minhu yaktadi anna isa juz'an min allah in cewa Allah da yace da ruhi ne daga gare shi yana hukunta cewa annabi isa wani yanki ne daga Allah fa kullu ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an juz'un min allah to kenan duk abin da ke cikin samai da kasai shi ma wani yanki ne daga Allah annahu qala domin Allah yace wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga rishi yace a cikin hakkin annabi isa wa qala kuma Allah yace wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an minhu shine wanda ya hore muku abin da ke cikin samai da abin da ke cikin sai baki daya baki daya daga gare shi da yace daga gare shi shi ma kamar wancan da yace ruhi ne daga gare shi kenan su ma daga gare shi da suke su ma wani yanki ne daga gare shi fa aslama nasarani nasarani sai wannan ba nasaran ya musulunta kawai ya mika wuya wa fariha rashid sai khalifa harun da shi da ya farin ciki farahan aziman farin ciki mai girma wa jazahu bi malin kasirin ya mai kyauta da dukiya mai yawa hadha ruhu huwa allazi bihi zalla nasara wannan ruhin da shine nasaru masu addinin kiristanci suka bace fasammahum Allahu balin sai Allah ya ambace su batattu ballu an ma'rifatil haqqi sun bata ne daga sanin gaskiya amma yahudu kaga su yahuda faqad arafu al-haqa su haƙiƙa sun san gaskiya walam ya'malu bihi ko ba su yaki da gaskiya bane fa ghadiba Allahu alaihim sai Allah ya hushi gare su musu azaba ya ya su suka zama su ne al-maghdubu alaihim wan nasara su ko nasaru masu addinin kiristanci ballu an siratul mustaqim sun bata ne daga barin tabarki wanda ke mare da shi ruhullahi haqiqatu huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ruhi na Allah haqiqa ne shi shine annabi muhammadu ya da aminta Allah tabbata a gare shi min ruhihi nufika fi adam daga ruhin shi ne aka yi buta a cikin annabi adam wa min ruhihi nufika fi isa daga ruhin shi ne aka yi buta a cikin annabi isa wa min ruhihi nufika fi ma'in mahin fasarar insana daga ruhin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yi buta a cikin ruwa wanda yake kaskantacce mani sai ya zama mutum wa min ruhihi nufika fi jibril daga ruhin shi ma ne aka yi busa a cikin mala'ika jibrilu ya zama mala'ika jibrilu wa min ruhihi alqur'anu hadha allazi natluhu wa yahdina ila siratin mustaqim wa da shi islam wa ta'ala alam yace kai daga ruhin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kanshi wannan alqur'ani da muke karanta shi kuma yake shiryar da mu zuwa tafarki madaidaici ka ji wanda suka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai alqur'ani kanshi ma alqur'ani kanshi baki daya dungurungun daga ruhin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam na'am kun yi lokaci ko a lokacin sallah za mu dace da wadatu da wannan kadarin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قبلك والفاتح لما وقنا سرك الحق والحاجة وصراط المستقيم وما آمين يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين